بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ne ko? Muna sha ɗaya ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya daidai da 28 ga watan takwas shekara ta 2023 Allah ya sanya miki kabarin mun haɗu a wannan makaranta ta Al-Faruq Islamic Academy domin ci gaba da daurar littafin Adabu Talibul Ilm na babban malami Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim wanda wannan naga shine darasin mu na 12 ka dade haka ne wannan shine darasi na 12 wanda kuma gaban da muke magana a kanta ita ce salamatus sadr wato warakan kirji kubutan kirjin mutum zuciya ta zamto babu wani mummunan kulli a cikinta wanda yake na, na saban Allah mun kawo guda uku za mu tashi na hudu haka ne? na shafi na hamsin da hudu kenan har wa yau malace sarar ulama'u ala hadhan nahjil qawim malamai magabata tsara sun tafi sun gudanar da rayuwarsu ala hadhan nahjil qawim a bisa wannan tsari daidaitaccen tsari wato shine tsarin mai kubutan kirji malamai magabata haka da suna da tsarkin zuciya suna kuma da asalin zuciya da take daukan dukkan wani alkhairi da ke sa Allah ya kaunaci mutum mu ma Allah ka azurta mu da shi qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya ce an shaikhihi a lokacin da yake ba da labarin malaminsa wanda shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam dan Taymiyyah rahimahullahu Allah yayi masa rahama yake cewa wa kana ba'da ashabihi al-akabir wasu daga cikin abokan rayuwar Ibn Taymiyyah manya ta fuskar shekaru ko matsayi sun kasance yaquluna suna cewa wadittu ni dai nayi fata nayi guri na so tsananin so alwuddu shine soyayya mai tsananin gaske akwai muhabba akwai mawadda ko to ce sun so a ransu sai dai bambancin sun mawadda ita ce so wanda akwai tausayi a cikinta shi yasa Allah ya amfani da ita a wurin babin auratayya wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala mene bainakum mene mawaddatan sai bai ce mahabbatan ba kun gane an ciro shi daga sunan Allah alwadud waje ala bainakum mawaddatan to suka ce wajidtu mun so so mai tsanani anna li ashabi mithla adaihi wa khusumihi waɗannan manya wanda suka ki ibn taymiya suka yaƙe shi su ne suke so suna cewa ina ma da a ce li ashabi a cikin suna su abokan rayuwar mithluhu akwai irin wanda ibn taymiya ke da shi li adaihi wa khusumihi irin yadda shi yake mu'amalantar maƙiyansa wanda suke nuna masa ƙiyayya wa khasumihi da wanda suke jayayya da shi kun fahimci magana su maƙiyan ibnu taymiya suke cewa ina ma da a ce suna da abokan da suke kin ibnu taymiya yanda shi ibnu taymiyan ke mu'amala da abokan ƙiyayyan shi ina ma da a ce su abokansa sun kai matsayin irin yadda ibnu taymiya shi yake rike maƙiyansa ya fito muku fili kuwa Ibn Taymiyyah yana mu'amalantar makiyan shi mu'amala mai kyau irin wanda har sai da makiyan shi suka rinka jin ina ma da abokansu na jikinsu sun kai irin darajar yanda Ibn Taymiyyah shi yake handilin makiyan shi. Ko muku misali. To ban a'a za ku ƙara ganewa. Bari muku misali guda ɗaya da zai fito muku fili ƙarara. Ranar da aka kashe Sheikh Ja'far Mahmud Adam ni ina cikin waɗanda Allah ya sa har cikin gidansa na shiga a ranar kafin a yi jana'izansa. Kun fahimci magana? Saboda matarsa da aka shi sha ɗakinta ‘yar uwanmu ce. So, ran da aka zo ni ina cikin gidan ba a rufe shak ja'afar ba sai da makwabtansa wasu 'yan bidi'a riƙaƙƙu da suka rinka cutar da shi matansu sai da suka su sun rasu 'yan bidi'an matansu suka shigo gidan suna kuka suna sun shiga uku sun lalace su makiya ni dinnan ina BUK lokacin 2001 lokacin ban gama BUK ba na san lokacin da ake zuwa ana jifan gidan malam Jafar ana cewa gara coci da gidan ana jefa wuta da duwatsu da nufin a kona masa gidan sai mun yi gungu gungu mu dalibai daga Bayero University mun tafi ko tawarware ko tawaraye kun ga su ran shi suke nema su kashe bal karshe ma kashe shi akai to amma wannan ke so ku sani bayan rasuwan Malam Jafar makwabtan shi da suka rinka cutar da shi matansa suka shigo suna kuka ina dalili wata ta ce wallahi tunda mijinta nan mai cutar da Malam Jafar ya rasu kudin makarantar ƴaƴanta da abincin da suke ci shi yake ba su to shine Ibn Taymiyyah ke cewa ai Ibn Qayyim ke cewa makiyan Ibn Taymiyyah sun yi burin ina ma da a ce yanda abokansu suke da ma sun kai darajar yanda shi ibini taimiyya rinka mu'amala da makiyan shi saboda kyautatawan ibini taimiyyan gare su inda ya fito fili an fahimta yawwa wa ma ra'aituhu ibn al-qayyim yace wa ma ra'aituhu a duk tsawon zamana da ibini taimiyya ban taba ganin shi ba yad'u ala ahadin yana yin mummunan addu'a ga wani mutum minhum daga cikin maƙiyansu ƙaftu ko so ɗaya ba zan iya tunaran da na gaya wani mummunan addu'a cikin maƙiyan shi ba. Hikon na kilan kika fara tsine ma wata har sai an kai bango. An fahimci kun fahimci magana? Yanzu ya fito kun gane inda karatun yake. Na'am kun ga yace yad'u ala ahadin inda ya ce yad'u li ahadin me yake nufi? Addu'a ta alkhairi. In aka ce da'a lahu da'a lahu lahu ya masa addu'a ta gari, da'a alaihi ya masa mummunar addu'a, ya ce, To, wa mara aituhu ban taba ganinsa ba, ya du'u ya ɗaga hannu yana addu'a ala ahadin mummunan addu'a kan wani mutum ɗaya minhum daga cikin maƙiyansa ƙattu da ɗai ban taba ganin yi wannan ba. Wa kana ya du'u lahum, kun ga bai ce alaihim ba. Wa kana ya du'u lahum, sai dai ya kasance in zai musu addu'a ma addu'a ta gari yake musu. Waje itu yauman, ibn taymiya ibn al-qayyim ce wata rana nazo mubashiran lahu bi mauti akbari a'da'ihi mubashiran lahu ina fada masa labari mai faranta rai tace bushara ina fada mishi labari mai faranta rai menene labarin bi mauti akbari a'da'ihi cewa babban makiyin kafawa na Allah ya masa rasuwa ka san mutum bai san maki a duniya babu wanda ke san maki duk inda ga mutumin da ka san bai san ka duk farin cikin da kake ciki yana bullowa kai zaka ji ranka ya baci ko murna kake da kaga makiyinka to sai ka ji ka dugunzuma ba ma ka kaunan ka ƙara ganin fuskan shi haka ne ko ba haka bane haka ne to shine sai ya ce ya zo ga mishi yana faɗa mai yana mai bishara da mutuwan ɗaya daga cikin manyan makiyan shi wa ashaddahum adawatan kuma a makiyan wanda ya fi kowa tsananin adawa da ibnu taymiya wa azallahu kuma yafi kowa cutar da shi fanaharani sai mun tsawa ya tsoratar da ni wa tanakkarali kuma ya musanta abin da nayi ma'ana da yace tanakkara ya sauke a ƙasa yace at-taghayyuru an halin tasurruka ila halin yakrahuha ma'ana kawai sai ya bata rai ya canza daga wani hali na farin ciki da yake ciki kawai sai na ga ya murtike fuska ya zaka kamo wannan labarin sai ka ce kai ba ɗalibin ilimi ba kun fahimci maganan ko to shine yace a wastarja'a sai na ji ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine istirja'i thumma qama min fawrihi sai ya tashi cikin saurin shi ila baiti ahlihi zuwa ga gidan wannan mutumin da ya rasu fa azzalahum sai musu ta'aziya ma'ana lallashi zuciyarsu shine ta'aziya wa qala sannan ibn taymiya ya ce inni lakum makanahu daga yau ina shaida muku ina matsayin shi kudin nefa da na haya da ciyarwa da makaranta duk in sun taso a sanar da ni kun daga malam Jafar da ashe anan ya koyo Alan Jafar namijin duniya ne wallahi tallahi da ya rasu kayan shi ko rabin akwati ɗaya ba su yi ba hatta sutura wannan bai tara su zaka ga dai ta ma sutura da ita alfarma amma ba da ya cire nan kawai zai nemi bukaci ne ba shi haka malam Jafar yake ni na san ran da ake tattara wasu kaya na bangaren iyalinsa aka ciro shaddoji da atamfofi masu yawa da kyau ta ce wannan ba na ba ne nashi ne aka ce atamfofi ne a kayan mata ne ta ce nashi ne aka ce kayan na mata ne ta ce nashi ne shi ke raba mabukata makwabtan shi kuma galibin su ma yan bidi'a ne shi yake siyowa ya rabon abin shi kuma wanda ya sani to shi yasa an kaji wani ba banza ba kai da ganin tafiyan kasan Allah ya saito hanya Allah ka sa muna da rabo sai musu yayi musu ta'aziya yace inni lakum makanahu ni ina matsayin shi wala yakunu lakum amrun kuma ba zai kasance wani al'amari a gare ku ba tahtajuna fihi da kuke da bukata a cikin sa ila masa'adatin wanda kuke so a taimake ku illa wasa'atukum fihi face sai na shiga ciki na taimake ku a rayuwanku tunda yau kun zama rayu wa nahwi hadha min al-kalam da wasu makamantan wannan maganganun da ya rinka faɗa wanda ba zan iya tunawa ba in ji binin qayyim fa surru bihi sai suka yi farin ciki da ibnu taymiya wada aulahu suka dinga masa addu'an alkhairi wa azzamu hadha al-hal minhu kuma suka girmama wannan ɗabi'a da hali da suka gani daga gare shi da zuciyarsa ba Allah yake nufi ba da ya samu dama an gane ko madarijus salikin sai gaba ta biyar shine malice fi salamatul qalb a cikin warakan zuciya zamto kana da lafiyayyen zuciya taqiqul imani bil qada'i wal qadar da shine kake iya tabbatar da imani da kaddara da abinda Allah ya zartas da kuma abinda ya kaddara wanshirahus sadr kuma da shi kake samun yalwan kirji fadin kirji zamto zuciyarka ta daukan duk abinda Allah yake so ta dauka na na na na dadi ko ko akasinsa wa rahatul bal kuma idan kana da yarwan yaje to zaka samu hutu a zuciyarka in ka dauki duniya ba komai ba ka huta wa tama'aninatun nafs kuma da shi kake samun natsuwan zuci wa husnul dhanni bil akharin kuma sai in zuciyarka na da kyau ne kake kyautata ma wani zato shi yasa wanda ke da saukin a cuce shi cutan farko mumini ne saboda shi mumini ya dauka kuwa mutumin kirki ne na ce cutan farko saboda ba a sukan mumini kuma a rami ɗaya sau biyu aka yi ma ɗaya aka yawaita ka zama gaula yanzu kuma ba wayau gare ka ba an gane magana wancan akwai haƙuri haka fa wancan sau bakwai tana cutan ta kuɗi ake wani birge ba kun fahimci magana ake birge ba a mutane akwai wanda ake yafe mishi akwai wanda ba a yafe mishi duk wanda ya yafe mishi zai zamto wa'azi gare shi da hanyar shiryan shi to ko mun girma abu ana yafe mishi amma na ga ya maida ta ɗabi'a tema wance tema wance tema wance idan kuka rike ta ku gasa mata aya a hannu kuma a toshe duk hanyar da take cutar mutane to daga nan ta wannan sannan aka taimake ta kuma ta zama darasi ga ƴan bayanta an fahimta yawwa komai ana duba shi gwargwadon abin da zai bada maslaha ne na shari'a ina ne wa sa'adatun wa sa'adatun fil haya kuma da yalwan kirji ne da kubutan kirji ne ake samun rabauta a cikin rayuwa saboda Allah ta'ala ya sai da ya kalli zukatan da suka fi kowanne kyau a cikin abin da ya halitta ya ga zuciya annabi sallallahu alaihi ta fi kowanne sai ya zabe shi dan manzancinsa annabi sallallahu alaihi ce inna Allah ikhtarni Allah ne ya zabe ni wa ikhtar li as-sahaba sannan ya zabi sahabban su rayu tare da shi shi yasa ba ka samu wanda ya kai su sarkin zuciya ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko Malai ce, Sawabu salamatis sadri, jannatin na'im, Allahu Akbar. Sawabu salamatis sadr, sakamakon da ake ba mai tsarkakakkiyan kirji shi ne jannatin na'im, lambuna na ni'ima. Ƙwala Anas bin Malikin, Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce, Kunna julusan ma'a Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam. Mun kasance muna zaune da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yatlu alaikumul ana rajulun min ahli aljanna zai bullo a gare ku zai bullo yanzu nan zai shigo kamar nan da muke zama ba ga kofa ba sai a ce yanzu nan za ta shigo muku wanda za ta shigo din nan ko a ce wanda zai shigo din nan rajulun min ahli aljanna dan aljanna ne duk wanda ya fara shigowa ajin nan misali a masallaci ne yace yanzu zai bullo muku ittila shine abin da ba zato ba tsammani ka ganshi an fahimta ko yace to yanzu nan kwatsam za ku ga wani mutum ya bullo muku wannan mutumin da zai shigo dan aljanna ne mala'ika ya faɗa mu fatala a rajulun min al'ansar malam sai ga wani mutumin madina ya shigo Allahu akbar fa ba ta inda hu abdullahi bin amur to ku ji ba an ce da aljanna ba ne to sabai kuma me suke nema aljanna mu ma me muke nema aljanna to aljanna suna neman aljanna fiye da suke neman duniya sahabbai abdullahi dan amru na zaune a wurin da ya ji an faɗi wannan fa ba ta inda hu sai ya je kwana a wurin shi kun fahimci magana sai je same shi wani da Allah ina so a dan dan kwana wurin kai gida ko an yi baki wani ruwayan ma cewa mun dan samu sabani da mahaifina ina so ya huce kar ya ji zafi ina so dan kwana a wurin ka kafin koma mai sulhu da shi an gane to fa bata inda hu Abdullahi bin Amr bin al-As Abdullahi dan Amr dan As ya zo kwana a wurin shi thalatha layalin kwanaki uku ma'ana zai studying din rayuwarsa ya ga me ya bashi aljannan da aka ce haka sahabbai suke yi ba kafin ma Abdullahi ya yi wanda ya fi shi daraja ya yi Umar bin Khattab. Sai na Umar ya zo ya ga duk sanda aka yi aka idar da sallah asubahi sai sai na Abubakar ya tashi ya fita. Bai dawa cikin Madina sai hantsi rana ta daga. Sai rinka cewa to ina sai na Abubakar ke tafiya ne haka. Kun fahimci magana? Kuma shi dai ya san sai na Abubakar dan aljanna ne. Kuma annan sulasa ya tabbatar da wannan. don haka duk abin da abubakar zai in kai koyi da shi kai ma za ka bi shi shi ne sai ya zo wata rana ce kai sai ya ga ina yake zuwa da sai na abubakar ya fita sai ya fita je fake a cikin duwatsun madina inda sai na abubakar bai gan shi ba har ya wuce da ya fita wajen gari kun san garin bai da girma a lokacin ya ce kawai sai na ga ya shiga cikin wata bukka a bayan gari sai ya fito sai ya koma sai ya fito sai ya koma bayan wani lokaci sai zo ya wuce ya koma cikin madina ya ce da na tabbatar ya wuce ya koma madina sai ni kuma na fito na je in na shiga bukka ya ce ina buɗe bukkan sai na ga wata mata tsohuwa kuma makauniya a cikin bukka sai na ce mata ne mata sallama na ji ta amsa ya ce man an cewa ce ce ke ta ce to ga dai ni nan ban da kowa duk makusanta na sun mutu ban da inda zan iya zama sai wannan wuri da kake gani na sai ce to shi wanda ya shigo yanzu waye shi da kika ce baki da kowa ta ce wallahi ban san shi ba baki san shi bai to me yake in ya zo nan tace in ya shigo yana ɗibo mun ruwa ne saboda kan fita neman ruwa in bukata ya kama ni in cutu sannan sai ya dafa mun abinci duk abin da nake bukatan ke da barazanan hatsarin zan iya makanta zai iya sa fada mishi sai ya kawo mun kusa da ni ya fada mun wannan kaza ne wannan kaza ne sai ya fita ya tafi sai kuma gobe da da bai da share mun guri ya ƙara ɗibo mun ruwa ya ba abinci a take nan sai na Umar ya fashe da kuka ya ce abubakar duk wanda zai gaje ka ya shiga uku kar ka zo ka zan mushi hujja a gaban Allah ya rasa yanda zai kun gane kun gane magana to wannan bibiyan na sahabbai in sun ga mutumin kirki suna bi dan koyo ba dan tozar shi ba ina fata an fahimci wannan to shine sai ya ce ya kwana a wurin shi talata layalin kwanaki uku darare uku falam yarahu yaqumu min al-layli shay'a yace a ni kwana kunnan da nayi gaba ɗaya ban ga ya tashi sallah a dare ba kun gane ma'ana ya je ya koyo su a tunanin sahabbai kawai ta sallan dare ne ƙarshen daraja tunda Allah ce inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila to yace falam falam falam falam yarahu sai bai ganshi ya komo ya tashi yana sallah ba minal layli shay'an a cikin dare ya so ji da su surori yake kuma raka'a nawa yake yi kai daidai ya ga kwanakin tafiya sun kare bai fahimci komai ba fasa'alahu sai fasa'alahu abdullahi bin amru sai Abdullahi dan Amr ya tambaye shi yace wai mallazi balaga bi kama qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene kai ka darajan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din me haifar maka ne fa qala sai yace ma huwa ba wani abin da ya ja min wannan illa ma ra'aita fa ce abin ne da ka gani ni haka halina yake ba wani abu yanda ka ganin nan haka nake an gane ko ghaira anni sai dai kawai abin da na sani face ni din nan la ajidu fi nafsi li ahadin min almuslimina gisha bana jin wani mummunan kulli a zuciya na game da duk wani musulmi ba wani kulli ko ha'inci da na sa ma raina zan cutar da wani kuma duk wanda zaka cutar a duniya ka rubuta ka aje sai ta dawo maka dari bisa dari confirm in dai ka cutar da wani wallahi in ba ya fiye ba duk girman laifi Allah zai iya fiye maka amma ta shafi wani wallahi sai ta dawo bashi ne mai zaman kanta an fahimci maganan ko yawwa wala yace na biyu ko wala ahsudu ahadan kuma ni bana ma wani hasada wai in ga wani da ni'ima in gurin ni'iman nan ta lalace ce ban taba wannan ba ala khairin atahu Allah iyyahu da wani alkhairi da naga Allah ya bashi ban taɓa ganin musulmi da wata alkhairi naji zafi a cikin raina har ne gurin ya ya rasa ba to in kun ga duk abin da ya faɗa mishi anan ayyuka ne na mene na gabbai ko na zuci na zuci shine salamatu sarir inda ake magana al-mabhasul khamis bincike na biyar saura nawa a gama hudu guda tara ne ko na'am al-mabhasul khamis bincike na biyar wa fihi a cikin sa malan zai magana kan al-hirsu 'ala al-waqti kwadaitar da kai akan amfani da lokaci duk wanda kaga ya zama wata tsiya ta alkhairi ko ta tsiyan asali to da lokaci ya amfani in kaga mutumin banza sai da ya dau lokaci yana koyon wannan tsiyar da yake yi in kaga mutumin kirki shi ma sai da ya amfani da lokaci sannan ya zama mutumin kirkin da ya zama to Allah ka sami amfani da namu cikin alkhairi sannan na biyu zai magana ka ala as-sabri ala talabil ilm haƙuri a wurin neman ilimi in baka da haƙuri ba za ka taɓa samun ilimi ba in dai ba za ka yi haƙuri ba to wallahi sai dai ta baka sha'awa akan wasu amma duk wanda ka ganshi da shi to kawai ka ce mai ya aka ji da gajiya amma an ji ta ta yankan shakku as-suhbatu saliha na uku shine abokantaka da mutanen kirki zama da mutane na gari ba za ka taba samun ilimi ba sai kana yi albarka sai ka alakanta kanka da mutanen kirki wanda za su taimake ka aiki da iliminka na farko malai ce alhirsu alal waqti ko kwadaitarwa game da abin da ya shafi amfani da lokaci. Mala ce abu na farko da ya kamata mu gane akan wannan, ka yi tunani ka gane da kyau, aksam Allahu bil fajiri, Allah ya yi rantsuwa da lokacin ketowar alfijir, wal fajir wa layalin ashir, ko? Ina rantsuwa da lokacin da alfijir ke ketowa yake rabe dare da yini. wadduha Allah ya rantsuwa da lokacin hantsi kun ga alfajir sanda yinin ka ke fara adduha hantsi sanda ka fara faɗi tashin rayuwa wal asr kuma ya rantsuwa da lokacin sallar la'asar kun tuna a maganar malam Usaini a wannan ausulut salasa wal asr wasu malamai ta Allah ya rantsuwa da zamani ko amma fassara ta gasken ita ce lokacin sallar la'asar ina fata mun gane duk da cewa da zamani da sallar la'asar duk suna alaka da lokaci ne to kun ga sai Allah ya rantsuwa da la'asar wan nahari Allah ya rantsuwa da yini wal laili kuma ya rantsuwa da dare wal laili idza as'as ina rantsuwa da dare idza as'asa ina ma'ana idza as'asa wannan kalmar ta as'asa tana daga cikin kalmomi masu wahala a larabci kalma ɗaya ce amma tana da ma'ana biyu tana nufin fuskanta tana nufin ba da baya kaga manonin kuma duka kishiyan juna ne akwai waɗannan kalmomin a larabci wannan tana ciki amma wannan yana nufin idan ta fuskanto ne ba idan ta ba da baya ba mun gane ko duk waɗannan rantsuwa da Allah ya yi ya yi su ne ba haka nan ba face don tazkiran li ahamiyati zaman ya tunatar da kai ya faɗakar da kai da muhimmancin lokaci yanda kaga alfijir din ya fito ba wata ranar jira za a gari ya waye a jana'izan ka da dare ka mutu wani hantsu kuma za ce jama'a bayan azahar ne a masallaci kaza in kaga ka samu alkhairi Allah ya da kai ne da safe ko da rana ko da yamma kila sadaka kai da safe a wannan safiyan sai ka sai da hajar ka gaba ɗaya Allah ya da kai kun fahimci maganan babu mamaki abu ɗaya ne wanda har yanzu kana musulmi wallahi kila abinda za ka yi Allah da kai nan da sati ɗaya ne zai faru ko wata ɗaya kila duk bagamiyar da ka yi baya baka zo kan abin ba kila kuma ya faru a baya ka wuto shi Allah ka samu wuto alkhairi an fahimci maganan ko to kakkai wasa da lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abi dharri la taqiranna min al-ma'ruf shay'a duk wani aiki alkhairi na addini na alkhairi da Allah ke so karka raina shi shay'an komin kankantansa komin girmansa shine ma'anan shay'a wallau an tarza haka bi wajhin talik ko da zaka ga dan uwanka musulmi ka sake masa fuska karka raina wannan sakin fuska sai baka jannatin wa nahar an fahimci maganan ko yawwa to mala yace yayi wannan ne saboda amfani da lokaci wallahi tallahi ku yi amfani da lokutan ku lokaci abun ban tsoro ne a rayuwa idan ba a bar wani malami a duniya ba sai lokaci ya isa mai hankali ya shiga taitayinsa inda a ce ba wani malami da Allah ya bar ma mutane a duniya ya koyar da su menene ake ce ma rayuwa sai lokaci kawai jiya ba yau ba kai da kanka ka san jiya ba yau bane ke da kanki akwai abin da ba wanda zai ce wance wallahi da kanki ke kin san anya mm, -mm. akwai matsala ko kuma in an yi daidai za a ce to alhamdulillah Allah ka samu ne masu alhamdulillah nan to mala yace yayi wannan saboda muhimmancin lokaci wallahi ina maimaita muku wallahi ka kuyi wasa da lokacin ku wallahi ki utilize lokacin ki to the best of your ability iya abin da zaki iya ki idan abin da ya gagare ki da dare to ki kokari da rana ki sa wai ba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan sallan dare da yake yi idan fa dalili yasa bai sami yi ba saboda uzin rashin lafiya ko tafiya ko yaki ko wani abu bai fasakaci a ce wancan lokacin mala'iku sun tabbar shi haka nan ba komai a'a da rana sai yayi sallan hantsi a matsayin makwafin wancan lokacin to idan har wanda aka bashi aljanna aka yafe mai zanuban shi aka ce laifi da gangar ma Allah ya bashi dama to ina gani da ke Allah ka sami karshe mai kyau Mala ya ce, fa manzilituka fil akhira, ka sani kai musulmi, masaukinka a lahira, fa gidanka, matsuguninka a lahira, huwa bima ta'amalu fi hadhihi duniya zai kasance ne da abin da kake aikatawa a nan duniya. Shine la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha lallati kana qabla al maut yabniha. Fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha. duk mutum bai da wani gidan da zai zauna a lahira sai gidan da ya gina mu kanshi a duniya in ya gina da alkhairi zai ji dadin zama in ya munana ya tabar da gidansa Allah ka saba mu cikin tababbun nan na biyu malace ihfaz waqtak ka kiyaye lokacinka ka kiyaye lokacinka da sai ta zo wallahi kin san kwana biyu ba a haɗu ba yau ka ai za mu shahira dawa kun gane in ce malam wallahi ina ta neman ka dama sai Allah ya sa na gan ƙarya kake yi bayan ka san lamban waya na ka san inda nake mun gaisa to ya za a yi malam na dan samu awa biyu a'a ko dai ka zo mai karatu in an tashin baka minti biyar kun fahimci magana ko in baka minti goma ko kuma ki bari mun taso islamiya to ina so in zo da Allah ne lokaci zaki bani ki ce ki zo tsakanin dai karfe 1 da rabi haka dan biyu ina zuwa islamiya kin ga duk in ta zo dai hiran ba zai wuce dai wannan minti 20 ko 30 din ba daga nan an yi sa'a ta ce to ni kam dai dama ina gani yara na zuwa islamiyya na za a banna ce a'a ai malam ba zai kore ki ba mu je ki dan gani in an yi sa'a daga nan sai ku yi amfani ke da ita da lokacin a cikin alkhairi in ko mu ta zo miki da alkhairi ba ta fara to ai ita wancan da ka san littafi kullun karatu Allah za mu dace wannan an yi hutun yara na leko yawwa to a sauka lafiya mu karisa ta waya kun fahimci magana haka ake yi sai na abubakar ya ga mutum mai ɗan karan surutu mai damun mutane da surutu da ka zo sai ya sa wani wankan dutse ne mai kyau yake wankewa ya sa aljihun shi da ya ga uwar zuba kamar rariya da ya hango sai ya sa dutse a baki da ka zo sai nuna ba a a haƙori ke ci Allah sarki Allah ba ka lafiya to in ka wani na dawo kaga da yake ba aiki aka zo na kwarai ba a dawo da ka wuce sai ya cire sai ya cire dutsen ya za aljihu haka sai na abubakar yake kuma na fi ganin dacewar shi da wannan lokacin wannan shi ake ce matauriya kuma shi bai ci a shi na ciwo ba yana yana yana ma nufin da dutse a baki na kai kuma tunda ka sa ce mm haƙori na ciwo shikenan sai kai gaba wallahi ka daina yawan surutu malamai masu hikima suka ce baki ga kunninki guda biyu ba ya nuna ana so abin da za ki ji ya zama da yawa bakinki ɗaya to kaɗan ake so ki faɗi da sai a miki baki biyu ɗaya na surutu ɗaya na ambatan Allah amma sai Allah ya miki ɗaya saboda ana so ki iya controlling ɗinsa kar ku manta annan su suna cewa ba abin da ke kifa mutane a gidan wuta akan fuskan su a jasu a ran alkiyama kamar ababu kamar abin da harshen su yake jan musu Muji Allah ka sa harshen mai ja mana alkhairi yace ka kiyaye lokacinka waktanin bima yanfa ka ribaci lokacin ganima ko aka cewa ganima riba abin da aka samu to shine waktanin ka waktaninhu ka ribaci lokacin ka bima yanfa da abin da zai amfane ka kawai ka shiga haddan qur'ani shiga haddan qur'ani na ga muku wata mata dake da kusan shekara 60 da wani abu ko ta ma kai 70 yanzu nake ga rannan taimawa ta ce malam kai hakuri za ka je ni shiru na koma abuja ne saboda mutane sun ƙi bari na in gama hadda hmm? a dama ja ke ki labarin mana ga muku ta ajin nan ba hadda take ta wuce izu 40 sanda na sani tace na koma Abuja ne in samu lokaci mallam in gama haddan nan in bude muku hadda to ku bari in duban kun tsufar da ni da wuri lokacin yayi kadan insha Allah inda lokaci zamu insha Allah zamu tace likitoci na yawanci suna can yanzu saboda jikin yau lafiya gobe babu kuma hadda an ki bari na an gama sai na dawo saboda likita na na kusa da ni kuma Qur'ani na kusa da ni wace ce ta taba wannan hikiman na ta kauce dan ta girbi wani abu na lahira wace ce da kaman wuya da kaman wuya wata ma ta ji gidanta shiru kaman kabari kafanta kaman mazari ba ta iya zama kiki kiki kiki an bude kofa an yi waje kiki kiki an bude kofa an yi waje yasa kuke tsufa ma da wuri to shine sai malam yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi yan uwa ya ce ihris ala ma yanfa'uk Allahu akbar kai tsananin kwadayin duk wani abu da zai amfane ka duk abin da zaki yi auna akwai amfanin duniya ko lahira in ba amfani ajiye shi kawai kuma wallahi da za mu wannan tunanin daga ni da nake magana ko ni ban tsira a wannan ba da za ku zauna mu yi tunani abubuwan da muke tsakanin dare da yini wallahi wasu abubuwan za mu tace su mu ga duk ba su da amfani wasu kuma duk maimaici ne duk maimaici muke ta tayi kuma lokacin na ta tafiya ba mu lura ba yau ne baka da sa'an batiri ba ne fa wannan matsalan wuta shi yasa ku ga fankan ku ba Allah kyauta an gane ko yace ka kai kwadayin abin da zai amfane ka wasta'in billah Allahu akbar wasta'in billahi ka nemi taimakon Allah kai ɗalibin ilimi musulmi wala ta'jaz karka gajiya karka tsaya a ce ke din yanzu da nace wata tana haddan Qur'ani tana izu 70 kun ga hajiya sai da ta gyara zama wata ce astaghfirullah babu mamaki bane wala ta'jaz karka ce ba zai yi ba to ai shine abin da ake nufi wasta'in billahi din ka nemi taimakon Allah kun gani Umar da kuke gani duk abin da na san ɗan mace na iya yin shi a duniyan nan wallahi ni ina jin ƙarya ne a ce ni ba zan iya ba. A ban yadda ba, wallahi ni dai a raina wallahi ƙarya ne, in dai namiji na yin sa ya haifu naƙuda aka yi to ni ma zan iya. Ni ma zan iya. Sai dai kawai kila shi zai riga ni don ya samu wani background ɗin da ni ban da shi a yanzu. In ya ɓata shekara bakwai kila ni zan ɓata goma, amma ƙarya ne a ce ba za ki iya ba, kakki yadda ki samu abin da ke ce ma a shi'uru bin naqs. karki yadda ko gobe zaki mutu ki ji zaki iya yau ba aikin musulmi bane gajiyawa da tsarewa kun banji magana kakki yadda sai to ayin da ta fara jinya tana fa kan magani ne sai ki kashe kanki kan lokacin ki ba haka bane wata ta fiki da rashin lafiya mai bala'in matsala kuma ta warke sai me kawai zaki warke ba ku gane ba jin cewa kana kasan nan ba za ka iya ba to sai ya sa har abin da za ka iya sai ka kasa yi sai ka kasa yi ni ina ji ko dangwata sai na zo na fi shi kuɗi kan mutu ɗan bagen gida ni ban sha'awan kuɗin shi na fi sha'awan ilimin malam ja'far kun fahimta eh amma me nake so ku gane a'a kakku ko ƴaƴanku kakku sa musu ta waya mutuwan zuciya wannan cutan yana nan a cikin al'umman Hausa Fulani dumu-dumu, dumu-dumu, dumu-dumu, ba haifin shi ma sun jane direban wani alhaji. Shi kenan sai zama gado, a ce yanzu ya tsofa ko aka kawo ɗanka gado ne talaucin ɗan shi shugaban ƙasa ne gobe. Kawai ka ɓarke man kanka ka fita, abin da ke gaya matasa a masallaci kenan kuma wallahi sun canza. wallahi sun canza yanzu akwai hannun sun zama millionaires a cikinsu da kawai mutum ya miƙe kafa ya mai da gado talauci kamar gadon gidansu ya gaya maka yadda ka ga shek wani kai ma ɗanki zai iya zama yi masa addu'a ɗora shi a hanya yi haƙuri jira lokaci a lokaci na yi zaki mamaki an fahimci wannan to jin tawaya wala ta'jas kakka gajiya gajiyawa da sarewa ba ɗabi'ar musulmi ba ne an gane ko Allah ka taimake mu na uku ya ce min asbabi nubuhi man nabaga min al'ulama yana daga cikin dalilan da ya bayyana ko ya tumbatsar da wanda ya tumbatsa ko ya bayyana cikin malamai ma'ana wanda ba na muke maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba ya koshi da ilimi Ibn Taymiyyah in ya duk abin da ya daura ma alƙalami ya gama da shi kenan a kowane bangare na addini ko na rayuwa ko likitanci in kaga rubutun sai Ibn Qayyim a babin lafiya sai hankalinka ya tashi manyan arnan duniya ma suna koma ma rubutunsu kun fahimta to irin wannan tumbatsan da suka yi da bayyanan da suka yi a duniya sun same shi ne daga muhafazatuhum ala a'marihim kiyaye rayuwarsu da suka yi basilati ba basi sakaci da rayuwarsu ba bi hibzi zamanihim ta hanyar tsara lokutansu sun amfani da lokaci ne sun amfani da lokaci abin da yaro zai iya gama shekara takwas don me za kai shekara tara da wani dalili babu an fahimci magana duk abin da za a iya in za a gama digiri a shekara hudu to ba dalilin kai spill over ko da na samista ɗaya ne wannan samista ɗayan ta isa ka je kai wani abu an gane to shine wannan malam ke faɗa wa suhbatin saliha kuma sun samu wannan ne ta hanyar abokantaka ta gari domin idan kana neman kana so ka je sama sai ka kalli waye ya riga ka zuwa sama kun fahimci magana to inda kake so ka je din nan ka liƙe ma wanda ya kai labari shine zai ta nuna ma steps din haka ne kaza kaza inda shi ya kuskure ba zai bari kai kai ba kaban iyaye ne musamman uwa duk wanda bai sauraron iyayen shi to zai tuntube da yawa a duniya saboda na farko su suna son ka tsarkakakkiyar soyayya musamman mahaifiya saboda duk duniya ba wanda duk munin abin da mutum ke yi za ta so shi ta kasa aibanta shi sai mahaifiya mu maza mutum kan sare fatata kiɗa ma na ga wanda aka ji ma ɗansa ciwa ka zo shi cikin jini zai mutu ya ce na hana shi je ku fitar min da shi ko mutuwa ya kakku kawo min gawan kuma wallahi ya mutu kuma bai amshi gawan ba kuma ɗansa ne na cikinsa yake tsohon soja ne allura ta motsa yadda ba dai hakan ya kamata ba da ya yi haƙuri da shi ya fi yanzu shi ma ya rasu dukkansu muna roƙo Allah ya musu rahama an fahimci maganan ko to amma uwa fa ba za ta iya wannan ba ba za ta iya shi ba to sai ka saurari wanda yake na gaba da kai wanda ya ci nasara sannan wa suhbatin saliha kai abokantaka da mutanen kirki waɗanda za su kai ka ga cin nasaranka a anatum ala ta'ati rabbihim wannan ya taimaka musu rin yi ma ubangijinsu biyayya na hudu mala ya ce kama anna hibdul waqti sababun fi tahsilil ilmi kamar yanda ka sani lallai tsare lokaci kiyaye lokaci kai amfani da shi yanda ya kamata sababun dalili ne hanya ce wanda tahsil take kaiwa zuwa ga tahsilil ilmi samun ilimi fakhtiyarul makan alkhali za saban wuri wanda yake alkhali mara hayaniya ne manan khali wani abin da ya wofanta abinda ba komai a ciki shi ake ce mahalin to ka zaɓi wurin da babu hayaniya a cikinsa min shawagali zihini na daga abin da ke shagaltar da kwakwalwa ke ta sa ka kalle-kalle da makamantansu da wannan yasa su malamai suka ce ma har adon da ake na rubutun larabci na ayin qur'ani a masallaci kawai ka a daina yin shi saboda wani ana sallah yana ta kokarin ya karanta amanar rasulu aka rubuta ko qul ya ayyuhal kafirun kun ga ya batta dabburin karatun ayan qur'anin da ake yana ta karanta wasali to shi ne wannan suka ce kawai a yi shi dai a ƙawata amma kar a sa ƙyale-ƙyale mai ɗauke hankali mun zo gina masallacinmu ma kamanta insha Allah mun kusa da yardan Allah ya ce faktiyarul makanil khali mutum ya zaɓi wuri wanda yake ya kuɓuta ya wofanta min shawagalin zihini daga abin da ke shagaltar da ƙwaƙwalwar mutum a fiktinamil wakti ta hanyar ribatan lokaci haka ne ho? wa ad'a li kamalil hifz wal fahmi kuma yafi dacewa yafi janyowa ga a samu cikan hadda da fahimta da abin nake so ka haddace to kai cikin hayaniya wace ce hadda nake kuma tana kallon TV sai ta aya yu sai ta ce a wai ha an kawo nan dama wancan sun yi auren ne to sai ta tsaya ko ta dawo amanar rasulu bi a ke kake canza tibin nan hajiya kina cikin rudu an tafi an barki ba ki tara kafin ki ce kwabo za ki ga kin shekara hudu kina haddawa ta kuma ta gama a wata shida ta gama a wata shida akwai wani yaro a makarantar nan cikin yaran da suka gama hadda mahaifiyarsa take kira na ta ce min da Allah malam ina so kai mai nasiha dan rinka tsayawa ya ci abinci a gida ce me yasa ta ce ai shi yana karatu ko abinci bai ci sai dai haɗa na safe da na rana to kuma abu mamaki sai zo fi dukkan yaran ya fi su nantsuwa kuma fi su karfin hadda to yanzu ga hannu ga ya dan fara bulbul daga dan wata ɗaya nan da gama makaranta har fatarsa ta canza to ba gama ba shikenan ya zama tarihi yanzu sai je ji kuma da wayar da ne ko kuma alhamdulillah kusan duk ɗari biyu da wani abu suka ci Allah ya musu albarka da su da wanda suke bayansu. Ina muke, ya ce, Kala Ibn al-Jauzi, Ibn al-Jauzi Allah ya masa rahama ya ce, Wala Yuhmadul Hibzu ba a yaban hadda, ba a yaban haddan mutum, bi hadrati khudra, haddan da aka yi ta a cikin lambuna masu korayen ganye. Kun gane? haddan da ka je ka shiga lambu kana kallon wancan apple din da kaza kaga za ka yi ta kalle kalle abu zai ta dauke ma hankali shine kuma abin da ba a so kamar yadda aka faɗa a baya yace wa ala shati unaharin haka nan ba a yin su ga haddan da mutum a gefen kogi yana kallon ruwa da kifaye yace to irin wannan haddan ba abin yabo bane so da yawa kwakwalwarka ba lai ta natsu ta samu abin da ya kamata ba in kana so ka samu hadda mai kyau cikin dare ne ko bayan asubahi galibin waɗannan lokutan in kai hadda gaskiya suna zama sosan gaske. La'anna zalika yulhi domin haka yana sa wasa ko shagaltuwa. In kana cikin lambu kallon tsuntsaye kadai sai dauke ma lokaci. Malai ce abu na biyar man hafiza waqtuhu ku kula da kyau duk mutumin da ya tsara lokacinsa ya kiyaye lokacinsa ya amfani da shi yanda ya kamata wa razaqahu Allahu al-ikhlas to ga na biyu. Allah ya azurta shi da yi domin Allah. kai amfani da lokacinka ba don a ce kafuwa na ba, ko? Kai amfani da lokacinka ba don ka zo ka rinka gwara kan mutane kana ganin kai mai ilimi ne su jahilai ba, a domin Allah. Duk ilimin da bai baka aljanna ba asara ne, ko gane ba? Kakku yadda ku rinka wannan wahalan zuwa karatun, kuna ƙoƙari matan ajin na Allah ya muku albarka, ruwa da sauransu bai hana ku zuwa karatu to ki yi domin Allah, ki domin Allah. za ki zo don Allah za ki koya domin Allah kuma kina roƙon Allah ya baki aiki da abin da kike yi to kin gama da duniya in kika yi wannan kin gama da duniya in kika yi kishiyan wannan to ba wanda zai iya biyan ki kuma kin yi asaran abin da ke wurin Allah kun gane ko to al ikhlas yi don Allah shine laga ko baka da tarin ilimi mai yawa sai Allah ya maka albarkar da ta fita masu ilimi an gane eh Allah ka azurta mu da ikhlasi Mala ya ce, To, duk wanda ya tsara lokacin shi kuma Allah ya azurta shi da ikhlasi, burika lahu fi amali, fi mene, fi amalihi, za ku ga Allah ya masa albarka cikin aikinsa, da kin taba abu sai ki ga Allah ya kawo miki ɗauki, da kin taba abu sai ki ga agajin Allah a ciki, to yi don Allah shi ke sa wannan. Ala bin al-Qayyim, Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama ya ce, Wa ƙasha hattu min kuwati Shaikhul Islam, ko haka ne? Ibn Taymiyyah fi sunanihi wa kalamihi wa iqdamihi wa kitabatihi amran ajiba yace wa qasha hattu na shaida kuma na gani na tabbatar min quwwati shaykhul islam na da karfin da Allah ya ba shaykhul islam ibnu taymiya fi sunanihi a tsarin rayuwarsa in ka kalli tsarin rayuwarsa sai kai mamaki yanzu fada zu kun ga mun gaya muku ɗaya da wani ke fatan ina ma da ce shi abokan shi sun kai darajar yanda ibnu taymiya ke mu'amalantar makiyan shi to wannan fa an kai bini taimiya matakin da tatar sai da aka zo aka kawo yaƙi garinsu ko ƙasansu sarakuna shugabanni da gwamnati guduwa suka yi saboda ƙarfin makiya ibn taimiya shi ya tashi ya jagoranci yaƙin ya yaƙi makiyan ya fatattake su ya dawo da garin ya rescuing ɗin garin ya dawo da ƙarfin garin sarakunan kuma wanda suka tsere ɗin suka dawo suna da ce ku zo ku ci gaba da mulki ba shi ke gabanmu makarantarwa ne namu ya miƙa musu gari ya ce a ci gaba a karɓi NPC da ko'ina a ita ta fama da duniya mu mun koma masallaci to kaga wannan tsarin rayuwan ya nuna maka ana neman yardar Allah ne da ita ko gane ko yace to wannan ƙarfin tsarin nashi wa kalamihi da maganganunsa in wani ce miya yayi magana sai dai ka sallama malamai ku ji wani abu malamai suka ce musamman a ƙarshe-ƙarshen rayuwar Shekul Islam Ibn Taimiyya idan ka je magana wallahi in ka san baka yadda da abin da ya faɗa ba to ko kai shiru ko ka kawo dalili na ilimi amma ka ce zaka zage shi to zaka waye gari kana zagin Qur'ani ko hadisi eh sun ce musamman lokacin da rayuwar shi kai shekara arba'in ya koma ko cewa zai mai komin ruwa sai ya yi amfani da wani salo na ayan ƙur'ani ko hadisi da za ki gane abin da wai dai kar ya je gaba Allah ce ya kuskure maganganun shi gaba ɗaya da ƙur'ani da hadisi yake yi ko larabcin ne da na hadisi zai miki amfani ko da na alƙur'ani kun gane ko ya ce to ya ga ƙarfin irin wannan a magana sai ka damihi da irin ci gaban da Allah ya bashi mu ma Allah ka ba mu ne alkhairi wa kitabihi da rubutunsa ya ce na shaida na ga amuran ajiban wani al'amari mai ban mamaki mu ma ga shi na har yau muna amfana fakana yaktubu fil yawm ku jifa fakana yaktubu fil yawm ibn taymiya kasance a rana ɗaya kan rubuta minat tasnif rubuce rubuce littafai fa in ya zauna shi ya sa alƙalami ya rinka ja kawai yake yi haka za gani in ba ka haɗu bane ba gane mai rubuta ba yace a rana ɗaya kan rubuta ma yaktubuhun nasihu irin abinda masu rubuta littafai suke yi fi juma'atin a juma'a ɗaya ma'ana sati ɗaya wa aksar ko a rana ɗaya sai rubuta abinda in ka samu masu buga littafai wanda suka saba sai su sati ba su rubuta abinda shi rubuta a dare ɗaya ba kun fahimta as-sabru fi talabil ilm ha muna da lokaci Na mu ya ƙara minti goma asabru fi talabil ilm wannan babin zai magana akan gaban da kowa ya bude kunninsa ya ji saboda shine gaba mai wahala mai wahalan gaske malace asabru yin hakuri fi talabil ilmi a wurin neman ilimi ilimi na makansa kirari kun san me yake cewa ya ce ni ne wanda duk wanda zai neme ni dole sai ya walakanta kan ya same ni amma daga ran da ya same ni kuma sai ya buwayi kowa a duniya ilimi ya makansa adalci ko bai ba yayi bari mu gaya muku abu daya a takaice annan sallallahu in ce wahayi ake masa to yace ba lokacin da ya fi shan wahala a rayuwarsa kar ku manta yayi yaƙe-yaƙe har an fasa mai goshi an ji mai ciwo an karya mai haƙori ya san da wannan ranakun kar ku manta yana zama da yunwa har sai ya daura cikinsa da dutse saboda tsaban yunwa amma duk da haka yace ba lokacin da yafi shan wahala a rayuwarsa kamar lokacin da ake saukar masa da wahayi zaka ga yana zufa kaman zai suma yana minshari yana sha yana neman iska ko mun tsananin sanyi na na Aisha tace zai rinka keto da zufa kun fahimci wannan to wannan wahayi fa ake mishi to na ga wanda fita zai ya nemo to ashe ya nuna cewa dai in dai za ka yi karatu to kasa za ka yi haƙuri in ko ba za ka yi haƙuri ba to kuma za ka samu ilimi ba sai dai ka ga wasu na yi wallahi sai dai ka ga wasu na yi in dai ba za ka yi haƙuri ba haƙuri ta lokacinka haƙuri ta hana kanka bacci haƙuri ta dukiyanka haƙuri ko ta kowane fuska wani lokaci ma za a jarabe ka da malami ne mai tsananin tauri da tsauri in ka ce duk ya cika kaza to shi kenan ba ka samu arzikin da ke wurin shi wani malami ya ce shi ɗalibansa in ka za ka koyi karatu sai ya rinka cinno maka kare na kwana biyar wallahi wallahi kana kwarge ka ji wow wow a guje za ka fita ka dawo ka ce an gafata malam wanzo to fatal atfal ne da Allah ɗaya baki ma daura karen nan sai a daura kare sai a baka hadisi ɗaya gobe ma kana zaune za ka ga za ka ji kare wani ce kai ni wallahi ba dole ba ne shi kenan daga nan ka zama jahilin har abada amma wanda ya haƙuri bayan kwana biyar kuma sai a bashi har da kaza da shinkafa da nama haka yake yi sai kuma ya ɗauki nauyinka komai duk abin da zai zama maka matsala sai ya tare sai ya ɗora ka akai Allah ya taimake mu wala ka kuma wata rana kuka zo ga na rufe gyadda ce sai kun yi tsayuwar awa uku a waje shi kenan wadda ki kufa shanyewa za ku yi matsala gare ku ba ku fushi ni na so kuna fushi saboda rinka hutawa amma Allah ya muku albarka Allah ya shirya muku zuriyan Allah ya ba ku ilimi mai amfani malai ce talibul ilm shi dalibin ilimi mai neman ilimi iri na irin ku an gane ko yabzul wus'ahu yana shimfida duk kokarin sa duk kokarin ka zaka shimfida fi talabil ilmi wurin neman ilimi saboda duk abin da ka rasa inda ta hanyar ilimi ne wallahi sai ka samu wanda ya fi shi duk abin da za ka rasa inda a hanyar ilimi ka rasa shi to wallahi inda kai hakuri sai abin da ya ninninka shi ya dawo maka ko ya ne kama bazalal ulama kamar yadda a tarihi haka malamai suka shimfida kokarin su al-awa'il irin malaman nan na farkon zamani tun daga kan sahabbai me suka shimfida juhudahum kokarin su akan me fi tahsilihi wurin ganin sun samu ilimi wa tablighihi lana sannan bayan wannan kuma tsuguna bata kare ba sai ka ƙara wani namijin ƙoƙarin wurin isar da ilimi zuwa ga mutane an gane ko ya ce aka suka yi ƙoƙari har sai da suka isar da ilimin gare mu Allah ya saka musu da alkhairi wa min ma yuzkaru an ba'dihim mala ce daga cikin abin da za mu dan ambata na sashin wani abu da ya shafi malaman nan dan mu san cewan ba haka nan bane yace min mala min mala quhu na daga abin da ya shafe su daga cikin abin da za mu ambata wanda ya same su wanda ya shafe su a rayuwarsu min mushaqin na wahalan da suka sha mai tsanani fi sabili talabil ilm a hanyar neman ilimi ma ya'ati su ne kamar haka ku saurare su na farko yace Abu Hatim Ar-Razi Allahu akbar wannan malamin Abu Hatim Ar-Razi Allah ya masa rahama yace wallahi ku ji masha yace yayi tafiya da kafan shi masha ya yi tafiya almashi shi ne ka taka da ƙafanka ba ka hau raƙumi ko ka hau doki ko ka hau mota ko keke ba a'a da ƙafa ya ce ya yi tafiya alaƙa da maihi a kan ƙafafuwansa fi talabil ilmi a don kan ya nemi ilimi aksara so da yawa irin ya kai yawan da wa ahsa kuma da aksar kasiran ko da yawa wa ahsa ma shahu kuma ya kirge ya yi ƙoƙarin kiyaye abin da ya taka da ƙafansa ya je neman ilimi yanzu kaman daga nan kika tashi daga gaban get ɗin alfaruk kina wuce get ɗin smc kin fara hango signboard ɗin nan ina wurin da aka yi wuri abin hoto ɗin nan to kin samu kilomita ɗaya kilomita ɗaya yana tsakanin nan gurin da daidai sanda zaki kwana ki hawa babban titin jama'atu kilomita ɗaya kike da shi kun fahimta na sha gwadawa to wannan yace ya taka da kafan shi wa asa ma shahu kuma ya ya kidanye abin da ya taka da kafan shi fa balaga sai ya gane yayi tafiya na kafa aksara fiye da min kilomita 8680 8280 da Allah wata ta sa te mana divide by nawa ne daga nan zuwa Kano 190 ne ko 290 190 ne a buga mana mu gani 8280 divided by 290 akwai wanda take muna so mu ga kaman daga nan zuwa Kano so nawa ya tafi a kafa wurin neman ilimi wanda ya tashi ya tafi hmm Maiduguri ya kai 8000 8000 280 divided by 290 to kaman ki tashi daga nan ki je Kano so 20 da nawa da tara ki je Kano ki dawo so 15 kenan yayi wannan tafiyan da kafan shi saboda je koyo hadisi da kafa fa wannan bai ce wanda ya akan dabba ba na kafa summa ba'da zalika tun daga sande kiyaye kiye kirga wannan tawaqqafa an ihsa'in an ihsa'in ma yamshihi sai ya daina kirga abin da ya taka da kafan shi kun ga ba tsayawa ba ci gaba amma kirgan ne ya daina wa asbaha sai ya waye gari yazkuru almudan sai ya koma kuma yana ambatan garuruwan allati masha ilaiha li talabil ilm garuruwan da ya je neman ilimi kuma ya ce na je Zaria da na gama da zauren malam na iya shine fitaccen zaure a Zaria sai da na gama da gidan malam na iya daga nan na ji akwai ƙur'ani a maiduguri da na ji katsina ma akwai na koma katsina daga maiduguri na koma kano na koma katsina ne sakkwato garin shehu ne sai koma yana faɗan garuruwa Allah saka musu da alkhairi wa musafati da kuma sai zo yana faɗin nisan ma shahu abin da ya taka da kafa bainal mudanna daga gari zuwa gari allati zakaraha wanda su kuma daga gari zuwa gari din ya ce ya taka ya tafiyan kilomita 5,585 na kamar ya ce daga nan naje zariya wanda shi kuma kilomita 75 ne ko daga nan ne wuraren su so ba ko ne giwa ko ne kaza haka sai ce shi kuma kilomita kaza ne Allah ka sa aljanna ne makoma ai dai yanzu ana can ana hutu insha Allah mala ce to a ƙarshe dai wa majmu'u ma ahsahu da aka tattara abubuwan da shi ya iya kidanyewa wanda ya iya sani min musafati na daga nisan abin da ya tafiya na neman ilimi ma musafati bainal mudun da kuma tafiyan da ya na nisan abin da ya je na garuruwa allati da kara wanda ya faɗa duka total ɗinsa ya ba mu dubu goma sha uku da ɗari takwas da sittin da biyar kilometers kilometers ga sa aljanna makoma wa wasafa rahimahullah sai Allah ya masa rahama ya siffanta rihlatahu tafiyansa hadhihi wannan tafiye tafiyen da yi to ba zo karshe ba sai batun tarjama kenan sana minti biyar la shirika to kenan yace sai siffanta tafiyansa qa'ilan yana mai bada labari yana cewa awwalu sanatin kharajtu fi talab alhadith yace shekaran farko da na fita naje neman ilimin hadisi a kamtu saba a sinin shekara na bakwai ina neman ilimin hadisi ban dawo gida ba. Kun ji wannan? Man Allah da sai mun ɗana wannan sunnar. In Allah yadda, ina roƙon Allah ɗayan uku, ko Madinan annabi, ko Murtaniya, ko Egypt. Insha Allah, kafin ƙashin ya taushi, eh, in yi muku guzuri, ai ku za ku amfana. mata za su iya akwai nasu akwai nasu wannan garin akwai ilimi da tsoron Allah kuma suna da abun kun gane ni dalilin shi ne in kana nan nauyi da girma na ta hawanka karatu yana wahala amma in ka keɓe za ka yi da yawa lokaci kaɗan in alkhairi ne Allah ya tabbatar mana wa asaitu ya ce kuma na kiyaye mama shaitu alaƙa da mayya abinda na taka da ƙafana ziyadatan ala alfi farsakhin ya ƙaru ya fi ya haura farsakhi dubu an gane ko ya kawo farsakhi ɗaya ce kowane farsakhi ɗaya yana daidai da kilomita 828 ya ce sun mataraktul udda daga nan sai na daina ƙirga udda shine counting ba da zalika bayan haka wa kharajtu min al-Bahrain yace daga nan sai na fita daga kasan Bahrain ila Misr yace na tafi Misr kun ji ko akwai ilimi a Misr kwarai da gaske shi da babban tsoron shine akai wanda bai da hankalin kansa sai ya zama dan duniya a lokacin yace mashiyan wannan nayi shi ne a ƙasa summa ila Ramla sannan sai na tafi zuwa wurin da ake ce ma Ramla a yau shine ga ina yace a ƙasa Palestine yace daga Misr na wuce Palestine mashiyan shi ma da kafa ثم إلى دمشق يتي سنة في دمشق وإلى أنطاكية ذو أنطاكية أنطاكية شيني توكي أيو غاينا سوكي قصة يتي حد توكي نتفي ثم إلى طرسوس دقنا سنة في ذو طرسوس شما دك توكي أدني أنغاني هو to yanzu duk maganan shi ne wai shi na yake ba ya rasu ba ko a hoto ba za mu iya ganin shi ba amma na rantse da Ubangijin da ya halicci sama babu ginshiki yanzu haka yana samun lada a kabari. Yanzu hakan nan lada ke shiga kabarin shi, da wannan ambatan da muke kuma wannan da kuke gani, wallahi mala'iku na kewaye da mu na rahama. Kun gane? Kuma an ambace shi kuma a wurin mala'iku. Ai daraja ne. Yanzu da kuɗi ya tara, za su kawo wannan lokacin? Wane su? Ai ba su isa ba, da tuni sun ƙare. to Allah ya baku ya'ya da suka fi shi thumma rajatu ila hims yace daga nan na dawo wurin da ake ce ma al hims thumma minha ila raqqa daga nan ne na tafi zuwa raqqa raqqa din nan kuma yace suriya siriya ce siriya afrika ce eh tana cikin afrika ba ta ciki ko to a ina take karashin ram eh eh wara ta ya suke da libya eh Afrika ce su gaddafi ko summa rakibtu ila al-iraq yace daga nan kuma sai na hau abun hawa na tafi iraki mun san iraki wannan sananne ne na karshe ce kullu hada duk wannan fa labarin da nake baku na tafiye-tafiye da ɗan karan wahalan nan na fayi shi ne wa ana ibni 20 sana shekara na 20 a duniya shekara ashirin to tambayan shi ne me ya faru ya yi amfani da karatun wancan babin amfani da lokaci kuma an masa amfani da lokacin kuma ya yi haƙuri inda bai haƙura ya sha wannan wahalan ba sai shekara tamanin bai tara abin da ya tara ba shi ne kawai shi ne in dai ba ka yi haƙuri ba to za ka yi taɓata lokaci shi yasa malam ya iya babi dai kawo babin kiyaye lokaci sai kawo hakuri saboda ƴan uwan juna ne in aka rasa ɗaya to ɗayan ba zai abin da ake so ba mafi karanci ina fata na kunna injin ɗinku yanzu eh kowa ya ji cewa yes bai makara ba kawai zaki kawai zaki iya kawai zaki zama kawai zaki amfani da lokaci bari ku jin kuna so ku ci nasara a rayuwa ku yi makan ku timetable musamman na karatu yanzu ba muna karatu duk juma'a da ku ba yanzu tsakaninku da Allah akwai wanda ba muna yin tauaqida ba sharuqaid al-arba sai wanne bugaitu kulli muslimin sahih imami muslim tariqu salina ila rabbil alamin al-fiqh al-muyassar dan Allah cikin kwace ce take da rubutaccen timetable na muraja'a waɗannan littafan kafin wani satin tsakaninku da Allah bariya bace ni malamin ku ne tsakaninku da Allah wace ce take da shi to ai ban ba time utilization ba time management eh me kika ce a fada fada fada zan baki shawara mm me kika ce ban ji bane me kika ce hida yawwato ai gaskiya ta fada kun fahimci magana kakkui mata ayagi da ni kike magana saurare ni bari in baki shawara hidinduminki hidimanki na wance zai iya bambanta da na wance na wance da na wance duk za a iya samun individual differences kun gane wance kila tana zuwa aiki wance kila ba ta zuwa aiki kila wance ƴaƴanta kaɗan ne kila wance ƴaƴanta da yawa kila wance tana da wadatar da tana da mai aiki wance da kanta take yi duk akwai wannan mu ɗauka amma duk da haka akwai lokacin da ke kin san kina da ɗan fursa a lokacin ki kin fahimci maganan akwai sanda ke sani maybe bayan yara sun tafi makaranta kafin ke ki fita irin taran nan zuwa wani sha ɗaya za ki tadda akan ɗan iya samu wani kila ɗan break ɗin da in ma ana gida ba a maganan dole girki yanzu ba girkin za fara sha ɗaya ban jin an makara kila ma'ana dai ban sani ba amma dai abin da nake so concept ɗin ki fahimta ba za ki taɓa rasa lokacin da za ki iya samu raji'an ki ba ke za ki makanki lokacin duk hidiman akwai lokacin da dole kina da dama ko mun kankantan shi to shi kuma ilimi abin da yake so kenan kin fahimce ni ilimi na so ka bashi idan a ciki awa ashirin da hudu za ka iya samun minti goma ko minti sha biyar ka ce kawa da ko na muraja'ar littafai ko na haddan ƙur'ani in dai za ka yi to Allah za ka yi mamakin albarkan da Allah zai baka in dai Allah kake don shi a ranka to da shi ilimi haske ne sai ga lokacin da ka amfani da shi kaɗan sai Allah ya buɗe maka da yawa to sau da haka dai wannan kuskure ne a ce za ku zo za a yi muku ƙarin karatu za ku je za a yi wani satin to yanzu da ku kuma sai ku tambaye ni ni so nawa nake muraja a littafi kan koya muku duk gidan da zan kwana da jaka nake kwana kuma littafan ku ne a ciki idan kuka gane muku karatun minti talatin ina ganin ga aminu ga yyg su za su yi muku shaida in ce ga gidana nan to ku tambaye su ina kwana da su a studio ku tambaye su me nake yi wannan littafin da muke da ku ko daga nesa kuka hango za ku gana kace-kace yake da rubuce-rubuce da rubuce-rubuce ba baka sani wani abu sai ka binciko ya can yake ya can yake ya nan yake sai an haɗo fa za a zo a kawo muku ina fata kun fahimci magana kuma duk yanda na san na iya abu ba zan taɓa yadda in zo aji in koyar da shi ban sake duba shi ba ba zan taɓa yin haka to balle kai da yanzu kake so ya zauna kun gane magana kai wanda kana so ya zauna ne kuma sannan in gaya muku abin da zai karfafe ku in tsaya a kan shi babu inda a ƙarshen rayuwanki za ki rinka jin farin ciki duk bala'in da wanda ke ciki a duniya ki ji ya tafi wallahi sai in kin iya karanta littafi wallahi ku gwada ku gani in dai ko me aka yi miki jawo littafi ki gani wallahi yanzu nan zaki manta ni dai ban taba shiga damuwa a duniya in dauki littafi wallahi kafin ya rabin shafi na manta da wata matsala to akwai wannan albarka a cikin littafi saboda haka ku yi ƙoƙari ku rinƙa yi an fahimci magana a rinƙa yi a rinƙa bi za ku ga amfanin wannan na tabbatar zai muku amfani kuma za ku ce na gaya muku Allah ya datar da mu in so gobe za mu ci gaba kenan in kurmin mashi wannan littafin ban so a da hutu ba gama ba na karatun bai sauri ne in ne saurin ba Allah a fa'idanta ba kuma to Allah ya sa mu dace ai ba saurin bane a fahimta ne darasi na nawa muka yi sha biyu to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah